نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فاللهم صل وسلم على نبيك ومحمد على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata wanda ya dace da sha takwas da wata na shawwal hijirar jakadan Allah subhanahu wa ta'ala ɗan gata annabin Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da takwas da wata na shidda watan Mayu iladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta. Cikin yarda da ƙaddarawa ta Allah subhanahu wa ta'ala yau kuma Allah ya kaddara muna dawowa karatu a wannan masallaci mai tarin albarka na Al-Furqan wannan majalisi mai tarin albarka na karatun littafin Adda'u wad-Dawa na Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Ma'ruf ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan littafi da suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wanda muke gabatarwa a kowace litinin kusan mun doki kafin ramadana mun tafi hutu cewa za a je hutun ramadan saboda a samu a yi ibada cikin tsanaki sannan kuma a mai da hankali zuwa ga tafsirin alkur'ani mai girma kuma yau gashi Allah subhanahu wataala ya sanya lokacin da aka diba na cewa bayan sati biyu bayan watan Ramadan za a dawo karatu gashi Allah ya kaddara muna mun dawo muna wa Allah subhanahu wataala godiya yau za mu tashi darasi na goma cif cif a jerin darasan da muke gabatarwa na wannan karatu na wannan littafi na adda'u waddawa wannan shine darasi na goma wanda muna anan akan mas'ala ta alakar addu'a da kuma kaddara wanda wasu daga cikin maluma suke kore alakar suke kore ci tasirin addu'a bisa abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta ya kaddara mun karanta fadin Allah subhanahu wataala وإذا سألك عبادي أني فعني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان مفسر wannan ayar cewa ubani subhanahu wataala yana cewa idan bayuna suka tambaye ka game da ni Allah ya ce ni ina kusa muka yi bayanin cewa ita addu'a kashi biyu ce akwai du'a'u mas'ala kuma akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala ita ce wanda zaka iya roƙon wani misali ala sabilil misal kana saman mashin sai mashin kinka ya yayi faci ko kuma isan su ya ida maka kuma kai kuma baka da kodara cikin cikin aljihu da kuma sai dan uwanka ya biyo ka gansa sai ka nemi da ya baka kudin zaka sanya isan su wannan roƙo du'a'i ne wanda yake na mas'ala wannan mutun yana iya biya maka bukatar amma du'a ibada shine abunda ba wanda yake iya yin sa sai Allah subhanahu wataala irin arzitawa da bada haihuwa da rayawa da makamantar wa'annan awabi to Allah ce idan bayuna suka tambaye ka game da sha'anina fa inni qaribun Allah ce ni a kusa dake Allah yace yana kusa da duk wanda zai roƙe sa yace ujibu da'watad da'i idza da'an ina karbar kiran wanda ya kira ni a lokacin da ya kira ni idan kaga kamar muka karanta cewa faman ulhima du'a faqad urida bil ijaba ko duk wanda aka kintsa masa yin addu'a to an nibace sa ne da a karbi addu'arsa idan Allah subhanahu wataala yana son ya karba wa dan annabi Adam bukata a rayuwa sai Allah ya sanya masa ya roki Allah sai Allah ya karba masa jama'a mun fahimta malai ce wa fi sunan ibn majah ya tabbata a cikin sunan al-Imam Ibn Majah min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu daga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi duk wanda baya roƙon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wataala yana fushi da shi duk wanda baya baya roƙon Allah subhanahu wataala ma'ana wanda shi baya iya tsaga hannu ya roƙi Allah to Allah subhanahu wataala yana yana fushi da shi wannan hadisin ya gabata mun yi bayanin cewa sihar hadisin wa hada yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi malace wannan yana nuna cewa yardar Allah subhanahu wata'ala tana tattare da roƙon Allah da kuma yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a ma'ana roƙon Allah subhanahu wata'ala alama ce ta yarda da Allah yake wa dan annabi Adam daga lokacin da mutum yawa ya gari a zuciyarsa idan wani abu ya taso masa a rayuwa yana maida al'amarinsa ga Allah maɗaukakin sarki, to wannan alama ta ta cewa akwai yardar Allah tare da shi. Kamar da ya tabbata a ɗaya daga cikin malumai ya rubuta littafi mujabud du'a wanda ake karɓa ma ake karɓa ma addu'o'i. Akwai wasu mutane da aka yi wasu a zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallam wasu bayan shuɗewar manzon Allah, wa'inda idan suka yi addu'a Allah yana karɓawa. wata rana an samu wata baiwar Allah ta karya ma wata ƴar uwarta haure sai aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to abin da yake shine qisasi za a yi tunda ta karya haure za a kare mata haure walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab Allah ya sanya wa ƴan uwa qisasi idan ka ka jima mutum ka karya masa haure sai a karya maka haure ka cire masa hannu sai a cire maka hannu to akwai wani sahabi da ake cewa Usama yace na rantse da Allah ba za a cire mata hannu ba rantsuwa yayi da Allah yace na rantse da Allah ba za a cire mata ba za a cire mata hannu ba kuma ka san ai haure afwan ba za a cire mata haure ba kasan annabi sai yake cewa rubba ash'asa aghbara law aqsama ala allah la abarrahu tayu kaga mutun kansa ya yayi kura ya dukulkule amma idan ya daga hannu ya roki Allah wallahi Allah zai kubatar da shi akwai mutanen da idan suka rantsi da ce na rantsi da Allah yanzu sai an yi ruwa wallahi sai an yi sauda Allah kar ya kumita da shi cikin al'umma to wannan bawon Allah yana ciki sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ga su an zo gaban manzon Allah cewa ga abin da ta yi an zo da ita ana zuwa sai Allah ya sanya ma ɗan uwanta sai suka ji sanyi a rai kawai ko da su zai jikin su yayi sanyi suka ce yanzu sun yarda su amshi diyya kaga Allah ya ya kubutar da shi akwai wani da aka yi alqama a cikin cikin tabi'ai shi idan suka yi rikici da mutum mamarsa kiransa take tace dan Allah dan girman Allah kake wa addu'a saboda ta san in yayi addu'a Allah yana karba ko bayanta in yayi in yayi mutum addu'a yace wallahi idan ka tafi bakin titin ta mota sai ta kabe ka wallahi sai ta kabe ka kun bayanta a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wasu wa'anda idan aka je wajen yaki idan ana cin sahabbai ana ana cin su da yaki to sai a lallabo a zo wajen su a ce wani kuyi ku yi addu'a sai ce wallahi lanan suran da na rantse da Allah sai mun ci nasara kuma sai an ci nasara rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarrahu akwai bayin Allah da Allah yayi ma wannan wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala to to shi ne malaki ta duk wanda watan yake daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala to alama ce ta cewa Allah subhanahu wata'ala yana yana ya yarda da shi domin idan Allah bai yarda mutum ba to baya da damar da zai iya daga hannu ya roki Allah sai ga komai dubara sa take masa sai ga kawai komai dubara sa ce yanzu irin abin da ya faru da Karuna lokacin da yake fama da talauci yayin masa kaga gida da Allah ya wadata sa sai ke cewa inna ma utituhu ala ilmin indi kawai gani yake ilimin sa ne da iya kwarewarsa a kasuwanci sanin shige da fice da al'umma shi ya san ya samu ya samu kuɗi kuma wallahi har yanzu akwai masu irin wannan tunanin a rayuwa gani yake karatu da ya samu da mulki da ilimi duka dubara sace idan cewa ba Allah ya ba sa ne a jarrabawa akwai wata kaida da ya kamata mu rike a rayuwa duk abin da kaga Allah ya maka a duniya kowane iri ne to ka dora shi abiba amin babil ibtila'i jaraba ka Allah yake so yayi duk abinda Allah zai yi mutum a rayuwa to Allah yana yi ne a kan babin ibtila'i dan Allah subhanahu wataala ya jarrabi dan annabi Adam mallan cewa hadha yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wannan yana nuna cewa yardar Allah subhanahu wataala tana tare da roƙonsa wa ta'atihi da masa da'a ma'ana idan Allah subhanahu wataala ya yarda da mutum to sai Allah subhanahu wataala ya ba sa dama sai ya dinga roƙonsa dan Allah ya karba masa kuma sai Allah ya hore masa yi ma Allah da'a sai ga gashi nan kawai yana duk inda ake karatu zai zo yana da yana biyayya yana duk wani abu da yake nagartacce to yana da alaka da shi duk wani abu da yake aikin banza ne ba ka samun sa a wannan wurin kaga da'a wa Allah subhanahu wataala maliki ta wa idza radiya ar-rabb tabaaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridahu idan Allah subhanahu wataala ya yarda idan ubangiji ya yarda wanda albarka da dokaka suka tabbatar masa to fa kulli khairin fi ridahu dukkanin wani alkhairi yana tattare da yardarsa ma'ana idan aka samu yardar Allah subhanahu wataala to alkhairin duniya da alkiyama yana tattare da da yarda ta Allah subhanahu wataala samun yardan Allah ba karamin al'amari bane a duniya ka samu yarda Allah ya lamunce maka ai ba Allah ba ko mai gidanka a shago yace wani na yardan maka duk abin da kake so kai ba sai ka tambaye ni ba ka san wannan ba karamin abu ne ko barantana mahallici subhanahu wataala yace ya yarda kai to kuma shi Allah in ya yarda dan annabi Adam ba to ba kamar irin yardan mutun da mutun bace idan Allah ya yarda dan annabi Adam duk abin da zashi na addu'a Allah yana karba masa ba gashi ba a cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu allati yabshuqu biha haka Allah ya fada yace idan na so dan annabi Adam sai in zai masa jin da yake ji da shi ma'ana duk abinda zaka saurara a duniya ba zaka iya sauraron abinda Allah baya so ba shine ma'anar Allah ya zai maka jin ka a rayuwa akwai lokacin da zai ga mutun yana shawari dan dogo dan kida dan sa sai da kuma kawai kawai abun ba daɗi sai kaga ya rabu da shi kaga wanda saboda mi Allah ya kasance masa jin da yake ji da shi an yi lokacin da zaka ga mutun yana yana yana taba kiri taba karatu ana zuwa makaranta kuma ana yan kalle kalle amma daga lokacin da ya samu yarda da soyayya ta Allah subhanahu wataala to duk abun da yake na sabo Allah sai kaga ya tsani wannan abun a rayuwa ina batar mun fahimta duk abunda ku dibi sahabin da yazo yaron da yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam tashi yace manzon Allah annabin Allah ka bani dama na yi zina ina son ka bani dama ba abinda nake shawa sai na yi zina sahabbai kamar za su kai masa duka sai annabin Allah ya ce ku bar sa zo kusa na sai ya zo gujen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai annabin Allah ya tambaye sa shin kana so a yi zina da mahaifiyarka yace la la wallahi ya rasulullah ba na buƙatar haka kaunar kafa yace la wallahi ya rasulullah yayar kafa yace la annabi ya zano masa mutane dama sai ce to wanda zaka yi zina da su matar wani ce kaunar wani ce mamar wani ce sai ce to ya annabin Allah roƙanin Allah subhanahu wataala sai annabi ya buki giddinsa yace ya Allah ka tsarkake masa zuciyarsa kuma ka kare masa farjinsa yace sai da na waye gari a duk duniya ba abin da na tsana a rayuwa kamar zina ya samu yardar Allah subhanahu wataala ne a wannan bangaren ko to Allah subhanahu wataala ya rada mu idan Allah ya rada mutum ko sai Allah ya kasance masa jin da ganin da yake gani da shi mutum ba zai iya kallon abin da Allah baya so ba sannan mutum ba zai iya doka da hannunsa ba abin da Allah baya so kuma ba zai iya takawa da kafafunsa ba je da hurin da ake samun Allah subhanahu wataala sai Allah ya dabibiye sa akan sabo to da'a wa Allah babban babban al'amari ne malace kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadbihi kamar dukkanin musiba da bala'i yana cikin tare da watan kushin Allah subhanahu wataala Bana hushin Allah shi yake jayo musiba da bala'i hushi na Allah subhanahu wataala yana jayo musiba da mi da bala'i a rayuwa Allah subhanahu wataala yana hushi Allah yana hushi amma ya sifar hushin Allah yake bamu sani ba amma tabbas Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa yana hushi kuma manzon Allah ya karantar da ya karantar da ya karantar da mu wannan kamar da Allah yana farin ciki ba gashi ba hadisi ingantacce maza ke cewa Allah yana farin ciki fiye da bawan yadda mutum yake tuba wa Allah subhanahu wataala Allah yana jin yana jin dadi yaga bawan sa yana tuba zuwa gare sa fiye da mutumin da yake saman taguwa da abincin sa da komai yazo cikin tsakiyar sahara sai wannan taguwar tasa ta kunce masa ya kwanta yuwa ta addabe sa yana jiran mala'ikan mutuwa yazo ya dauki rayuwarsa yana falkawa daga barcin sa sai ga tago ta sadda ta dawo da abincin sa sai kama wannan tago ya ce ya Allah ina maka godiya kai ne bawa na ni ne ubangiji ka min shiddatul farhi saboda tsananin farin ciki kuma akwai hadisin da cewa wata rana manzo sallallahu alaihi yayi bako a gidansa sai ya tambaye matansa akwai abinci suka ce babu komi ka dibi gidan annabin Allah ba komi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai wa zai sauke bakon annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani sahabi yace ni ya annabin Allah a gidansa bai san ko akwai abinci ko babu ba haka dai kawai ya ya wakilta saboda bakon annabi ne ya bari ya sharrafa ya tasharraf ya sauke bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ja su ga je gida da yazo sai ya tambaye matarsa cewa fa na sauke bakon annabi annabi yayi bako kuma ni na sauke sa sallallahu alaihi wasallam akwai abinci kace kam abincin fa shike da akwai matsala abincin da ke da akwai abincin mutum dai ne kuma ga yara ba su ci abinci ba sai ya ce mata abinda za a yi sai za ki kilalabi yaran nan su yi barci amma dai kan bako ko kuma za mu yi jere tace to me gida idan aka zo aka kawo abinci bakon yana gani baka ci ba zai ba zai ji dadi ba sai ce to suka yi suka yi kwambil da ita cewa idan aka zo aka fara cin abinci ta ajiye abinci to fitilar ta dan tunkuɗe da ta fadu sai a shiga cikin duhu wani silansiye yadda ba a gane komi aka aka zo aka ajiye abinci za a fara ci an wanke hannu sai kawai ta zo ta yi gaba da fitilar sai aka shiga cikin duhu bakon yana ganin kamar mai gidan yana cin abinci sai ya dauko ya dauko hannu ya sa cikin baki amma ba komi haka bakon manzon Allah ya ci abinci ya koshi ya tashi ya wanke hannu shi ma mai gidan ya tashi ya ya wanke hannu sai suka tabbatar ya koshi suka je su kwanta da aka zo sallar subahi sai manzon Allah ya ce masa Allah yayi farin ciki da abin da kuka aikata kai da matarka Allah yayi farin cikin abin da kuka aikata kai da matarka ashe Allah subhanahu wataala yana yi farin ciki kuma yana yana hushi to idan hushin Allah idan Allah yayi hushi to a lokacin musiba da bala'i take sauka da kuma abin da ke sa Allah ya yi hushi shine a keta alfurmar Allah subhanahu wataala ayi abin da shi Allah ya haranta Allah yana jin haushin ya ga mutun yana yin abin da shi Allah ya ya haranta masa rayuwa malai ce kama anna kullu bala'in wa musibatin fi ghadbihi kama yadda dukkanin musiba da kuma bala'i yana tare da hushin Allah subhanahu wataala وقد ذكر الإمام أحمد في كتابه الزهد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يا أنبتا أتكي لتافن سنك سنة الزهد أثرا وني أثري إذا أقلت أثر أبن ديك لابارن دبيك حديثي با wanda wannan wasu na kira shi Isra'iliyat ne yace yake cewa annallahu an anallahu Allah yana cewa ni ne Allah la ilaha illa ana ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni ba wanda ya cancanta abota ma da gaskiya sai ni idza raditu baraktu inna yarda abu kuma sai in sanya albarka a cikin sa walaysa li barakati muntaha kuma albarka ta bata da iyaka Allah yace anallahu ni ne Allah la ilaha illa ana ba abun bauta wanda ya cancanta da abota ma da gaskiya illa ana sai ni idza raditu inna yarda baraktu zan yi albarka cikin al'amarin walaysa li barakati muntaha albarka ta bata da iyaka wa idza ghadibtu la'antu idan kuma nayi wushi to kuma sai na tsine sai na tsina sai na nitsata da mutane daga rahmata shine al'ana yace wa la'anati tablughu as-sabi'a min al-walid min al-walaj eh tsinuwata idan ko na tsine wa mutum to tana isar watan da na bakwai daga tana tana bin silsila wannan tsinuwar tana tana bibiyar mutum har ta zo akan dan sa na bakwai jikan sa na bakwai duk da wannan maganar malamai sun tattauna akan ta a jumlar karshe wala anati tablughu sabi'a min alwalaj cewa tsinuwa ta tana kai wa jikan mutum na na bakwai wannan maganar ta samu asali daga daga me yake da suna Wahab dan Munabba wanda yake da cikin malaman Kirista wanda ya musulunta da ya musulunta yana sai ci gaba da yin wa'azi da yake malami ne sai ci gaba da yin da yin wa'azi to wani lokaci ci gaban sa da wa'azi sai dinga dauko su ababe wanda suke su Isra'iliyati ne kusan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan banu Isra'il ke cewa hadithu an bani Isra'il ko hadisu an bani isra'ila wala haraj ku ba laifi ku ba da labari akan banu isra'il amma idan zahirin abinda aka ambata ya ci karo da alqur'ani da sunna to sai ayi watsi da shi ina batar mun fahimta idan abu ya ci karo da alqur'ani da sunnar manzon Allah duk da an ba da labarin sai a ci a wulgar da wannan abun ba za a yi ba za a yi amfani da shi ba wannan wannan wahab dan munabba malami ne a kirista sai yan musulunta sai ci gaba da yin wa'azi kuma lokaci in yazo shi dan dauko wasu tatsinoni a cikin abin da ya faru a Banu Isra'il wasu gaskiya wasu ƙarya kuma sai dinga Isra'iliyat ne sai dinga kawo su haka shi suka ce wannan maganar gaskiya akwai abun dubi akan ta sai dai a ce suka ce sai dai a ce in ma za a yi mata tawili wala'anati tablughu sabi'a min alwaladi a ce cewa idan na tsine wa mutun to tsinuwar jikan mutum na bakwai yana jin abun a ransa ta yadda in aka zo ana bada labarin kakanka yayi kaza aka tsine masa sai ya ji abun ba dadi a ransa suka ce in ma za a yi tawili sai dai a fassara ta a haka amma zahirin qur'ani ya nuna cewa abunda mutum ya baban mutum yayi to bai shafar ci yaran wala taziru wajra tawzira ukhra laifin wani bai shafan bai shafar wani yanzu laifin matarka bai shafar ka laifinka bai shafar na matarka laifin mamaka bai shafika ba kowa ne ji da kansa ina fatar laifin kowa daban to da haka ne ai an samu sahabbai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mahaifansu kafirai ne amma kuma suna ciki gaba gaba manyan sahabbai ne yanzu ka ribi duk duniya Annabi sallallahu bai da wani maki kamar Abu Jahl ko amma an samu dan Abu Jahl da yan musulunta kuma babban sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Walid dan Khalid dan Walid har kuka yake in yanzu na karanta zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid saboda wannan ayoyin kan ubansa aka saukar da ita shi sahabin annabi ne amma babansa kafiri ne kaga tsinuwar da aka yi wa babansa bata shahe shi ba haka hikima ce ta Allah subhanahu wataala wato laifin wani baya baya shafar wani wannan maganar to sai mu dangana musu kayansu kuma in zamu fassara ma sai mu ce to tsinuwar idan aka tsine wa mutum to jikansa na bakwai ma in ya tuna abun zai ji ba ba dadi Allah subhanahu wataala ya datar da mu malati wa qaddalla al-aql wal naql wal fitr wat tajarub al-umam ala ikhtilaf ajnasiha wa milaliha wa nihliha ala anna at-taqarrub ila rabbil alamin wa talab mardatihi wal birr wal ihsan ila khalqihi min a'zam al-asbab al-jaliba li kulli khair wa qaddalla al-aql haqiqan hankali hankali al-aql shine hankali to hankali ya nuna wannakal da abinda ma aka ciratso daga gun malamai wal fitar da kuma dabi'a ta dan annabi adam wa tajarubul umam da kuma gogewar al'ummomi al ikhtilafi ajnasiha akan sassabanin jinsin su cewa jinsin mutane kaza da kaza da kaza wa milaliha da kuma addinan su wa nahliha wa nihaliha da kuma dariqun su hayyoyin su duk da sabanin hayyoyi da sabanin addinai da sabanin jinsi da sabanin watan da gogewa da kuma watan abin da aka cirato daga magabata da kuma shi abin da ya shafi hankali duk sun nuna cewa annat taqarruba ila rabbil alamin neman kusanci zuwa ga ubangiji talikai wa talbu mardatihi da kuma neman yarda shi Allah subhanahu wataala wal birri da kyautatawa wal ihsani ila khalqihi da kyautatawa da kyautatawa bayan shi Allah albir shine yin aikin nagarta da kuma kyautatawa bayin Allah subhanahu wataala min a'zamil asbabil jalibati li kulli khairin na daga cikin mafi manya manyan ababe sababin da suke jayo alkhairi wa dan annabi adam a wani wanda hankali ya tabbatar da shi kuma gogewa ta yau da gobe yau da gobe ta rayuwa ta tabbatar da shi sannan kuma addinai kowane irin addini ba musulunci ba kare duk wani addini da ka sani a duniya ya tabbatar da cewa neman kusanci da Allah subhanahu wataala yana daga cikin abin da ke sa mutun ya samu alkhairi a rayuwa yanzu ka dibi India masu bautar Buddha kare da suke taqarrub kamar kusancin su da ababen bautar suna ganin daga cikin abin da ke sa mutun ya samu alkhairi a rayuwarsa haka anan duniya a matsayin mu na musulmi gogewa a rayuwa ya tabbatar da cewa idan mutum ya ya kasance yana yana yawaita ayyukan alkhairi sannan kuma yana kyautatawa bayan Allah subhanahu wataala to ya kama hanya ta samun watan ta samun alkhairi a rayuwa yanzu ka dauki misali ka dauki misalin azumi da annabi sallallahu ya sunnanta mana na na nafila irin alkhairin da ke da kwace yake cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda yayi azumi daya wuni daya dan neman yardan Allah to Allah subhanahu wataala zai nisantar da hutar ai huskarsa da wutar jahannama tsawon shekara 70 kadibin alkhair kaga wannan yin azumin na daga cikin abun da ke jawo mutum wannan alkhairi ne ko ba alkhairi bane a nisantar da kai da hutar jahannama tsawon shekara sabai saboda yin azumin azumin wuni wuni daya wata rana wanda daga kasar Saudi wani malami ya taba mafalkin Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan mafalkin mutun ya mafalkin Annabi to ya jinsa da gaske domin shidan baya siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan ka ga kace muna kai mafalkin Annabi sai mu ce to ka siffanta muna ya annabin yake akwai bukatar a samu shama'il muhammadiyya ko alashin ka san yadda ka san yadda annabi yake sallallahu alaihi wasallam da yake malami ne ya san annabi sallallahu alaihi wasallam to sai mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa ka je gari kaza a unguwa kaza a titi na kaza ka nemi wane kaza ka ce masa makauci na ne a aljanna wani sakon da annabi ya basa cewa ka fada ma wani duk wani kaza wani kaza a wuri kaza yake cewa shi makoci na ne a a aljanna da yake yaga annabi daga yaga mafarkin annabi da gaske ne ko kuma ya san annabin sai ya zo wannan garin ya nemi da ya zo kawai sai ya fara neman ustazan gari ya ta nema bai bai samu ba ko zo ba ba san shi ba ba wanda ya san ya nema tun wani malami da ya san ya zo ba shi ba ne yace to tunda na rasa bari in ka dubi wanda ba su ba sai tambaya cikin ɗan bana bakwai kin garin sai suka dauko wani suna na rega sai aka ga mai sunan to wanda dai lokacin ana makaranta sunan shi kenan amma fa yanzu ga ga cikakken sunan shi na na daban da ake ciki dan daba kuma ai masa ai masa albishir da aljanna bar dai in je in gani yazo wajen sa ya tar da shi yana kwana kusan azhar ne shi ko azhar kin ma bai ba ya sallama masa yace kai ne wane wane kaza yace kware da gaske ce nayi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma na gaya maka cewa kai dan aljanna ne ai makoci na ne a aljanna yace mai akar maka Allah ka kai bacin lagi ba ni ba eh baka dogonta da abu da ba yace ka aljanna fa ni ko Allah ba ni ko Allah ma sai na ga dama nake yi yace to ba wani aiki da kake na alkhairi ce shi dai na alkhairi guda daya yace nan layin akwai wani makocin mu wanda Allah ya masa rasuwa ya bar masa ya ya mutu ya bar matarsa da yara marayu matarsa ta fara fitowa tana tana bara a alayi yace abun sai ya tsaya min a rai sai yace mata in har ina raye kun kare bara a duniya albashinsa dake ma'aikaci ne yace albashinsa in ya dauko albashi sai ya mika mata je ta biya bukatar da diyanta shi sai je ya wata bugabugan dan ya kula da kansa sai yace an zo wurin ga abun da kake yi nan domin annabi ya faɗa cewa ana wakafilul yatimi fil jannati ka hataini ni da wanda yake kula da marayi kamar haka muke cikin cikin aljanna wannan bawon Allah sai ya juya zai tafi shi wannan malamin da ya mafalki wannan samari sai ya tambaye sama ina zuwa yace yanzu zai je harami ne zai je Ka'aba sai yace malam jiranin mu ci sai kama hanya yaje yazo kawai ya fara tsawafi tun da ya shiga harami sai ya ji natsuwa ta shigo masa yace a Makka yake amma bai taba zuwa aikin bai taba shiga harami ba a Makka yake amma bai taba shiga harami ba wannan bawon Allah yayi tawafi akai salloli da shi ya ta istighfari yana bi Allah gafara mallan akai da tawafi sai ta masa muje gida cewa ai shi wallahi ba zai je ko ina ba ina dan ba zai je ba washe gari an yi sallar subahi sai yazo yana kiransa da waya bai same sa ba da yazo inda ya bar sa sai ya tarar da shi kamar ya kwanta yana barci da ba da yake masa malam jabir sai tar da shi ya shi rasu Allah ya masa wafaci kaga wannan maganar kyautatawa bayin Allah na sanya Allah subhanahu wataala ya tunkudo maka alkhairi hakan yin aikin nagarta a rayuwa aikin da Allah yake so yana sanya mutun ya samu dacewa da da alkhairai a rayuwa malace wa adadaha min akbaril asbabil jalibati likulli sharrin kishiyoyin kishiyar aikin alkhairi da kuma kuntatawa bayan Allah da zaluntar su daga cikin sabban da suke jayo mutun sharri a rayuwa kuntatawa bayan Allah ka kuntatawa dan annabi Adam yana yana gude kohar sharri a dan annabi Adam shi yasa annabin Allah ya ja hankalin masu mulki annabin Allah ya yi addu'a mai girma yace Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fashaqqa alayhi fashqa alayhi ya Allah duk wanda ya jibinci sha'anin al'ummata wasu daga cikin al'ummata kuma ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mai a rayuwa ina ba ta gwagwanta tsanantawa bayin Allah na daga cikin abun da ke sanya mutun ya bude makohar kansa kohar sharri in ka je umara kai zalunci ka je ka yi umra kai aikin haji wallahi lada Allah ba zai baka ba ka ci kudin mutane ka je kai umra sai da Allah shirya musu lada kai ka tashi a tutar babu kawai Allah ya kare mu haka sannan kuma yi saban Allah subhanahu wataala na daga cikin abun da ke bude mutum kofar kofar shari'a rayuwa mun karanta tarihin al-Imam Shafi'i ko alaihi rahmatullahi ta'ala wata rana yana zaune a alayi sai wata mata ta biyo sai iska ya dan kada zananta sai ya ga wani abu na jikinta malam jabir har da yayi da yayi arna zuk zubewa sai gaba da kaf zubewa sai yanzu ina alarmomi an tiktok gaba dai yayi neman karatun sa yayin sa sai zo wajen malamin sa yace akar maka Allahu an yanka ta tashi ni fa duk karatu na fa yau na kasa na yaki zagwa sai ce musa akwai abin da kai na sabon Allah akwai abin da kai na sabon Allah yace ka roki Allah gafara domin ilimi haske da kuma Allah baya bada haske shi da wanda yake sabon sa wannan duniya ce da muke wallahi iske malami fa ko malami zai yana shiga kai rawano ƴan mata a TikTok hada sabkewa yake yi wace kuma ce inna Allah gafurur rahim Allah ne da bani ko ce wannan wannan ayye shege ce Allah ya sauke wannan an fahimci Qur'ani bai bai wallahi babbar musibar ka san sabo sabo ne kuma ka rungume sa musiba ce wallahi akwai malaman da har har har saksi tura musu ake yi da malami yana kallon bulufu Allah ya sauke Allah ko kawai sai sai ah ai Allah ya ce ba dan da kuke sabo ba kuna roƙon Allah gafara da Allah ya ture ku ya kama sabo sai ka ce kai sabon Allah sai ka ce kai kai sabon Allah Allah ya ga Allah ya datar da mu to malai yake cewa fa mastujlibat ni'mullahi wastudifat niqma bi misli ta'atihi wa taqarrubu ilayhi ba wani abu da yake jayo ni'imar Allah ga dan annabi Adam ya kuma tunkude masa azabar Allah fiye da watan ta'atuhu wa taqarrubu ilayhi yima Allah da'a da neman kusanci zuwa gare shi yima Allah da'a da neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata nagartattun ayyuka yana sa mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya ya turo masa alkharrai sannan kuma duk wata azaba da musibar Allah ya kare sa da ita idan Allah subhanahu wataala ya soka da alkhairi a rayuwa to sai Allah ya hore maka yin ayyuka nagartattu to sai Allah ya baka alkhairin kuma tun kude maka musiba a rayuwa haka idan kaga mutun ya Allah ya taimake sa ya samu wata ibada mai girma yana yi ko to wannan wata alkhairi ne Allah yake so ta tare da shi sai sanya su magabata suna auna imaninsu ne ta hanyar yawan ibadarsu suna yi auna imaninsu ne ta hanyar ibadarsu ba ta hanyar surutunsu ba ibada ibada ake so ibada zaka iske yanzu misalin su al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala a duk dare sai ya karanta al-Qur'ani mai girma kuma cikin sallah raka'a bi yake yi in ya dauko nisfi yake yi ruku ya tashi ka nisfi ya ruku ya sallame duk dare to yanzu wannan fashi da mashi da Qur'ani tun Ramadan yanzu rabon wani da yabo da Qur'ani ya karanta tun Ramadan haka ne wani baraban shi da tashi qiyamul layl wallahi to da aga cikin kwana goma karshe ya rabu da ita kuma sai wata shekara mai zawa in ana rayi wani bawo Allah ne ya gayyato limamin limamin garin su gidansa yazo yayi budin baki da azumi ne da azumi ya gayyato limankin gidan garin su yazo ya budin baki aka zo aka ci abinci a gida to ana cikin wannan hidimar matar ta dora kudinta a saman tabul a manje sai venti ya kada ta sai iskan ya ya tafi da kudin sai liman ya tattaro kudin sai ya bude qur'ani daga gefen akwai qur'ani sai sanya cikin qur'ani sai liki aka aka ci abinci aka tashi aka wace yanzu da aka wace sai take tambayar mai gida ko bata ga kudi bata ga kudin ta ba yace shi bai gani ba kuma ba wanda ya zo gidan sai wa sai liman kawai sai suka ɗauki zargi aka sanya ba ai imamu ya yi gaba da kuɗi wannan abun ya sa mijin sai ɗan riƙe sa har shekara guda yana kallasa da cewa ya tafi masa da kuɗinsa kuɗin matarsa yanzu shekara ta zo sai mata ta ce ya kamata mu gayyato ne ba sai ce ba za a gayyato shi ba dalili saboda ai ba raga abin da yayi sai ta ce musu a'a alkhairi ne wani yayi kuma ka abin nan ba ba illa bace yanzu an zo sai hira ta dauko zancen sai ce ai kudin suna cikin qur'ani sai aka dauko qur'anin ga qur'anin aka duba ga kudin nan aka ilga su ne wai shekara ɗaya ba karanta qur'anin ba yanzu qur'anin ya zama to abun kayan ado kawai wai bari mu aje saboda tsarewa ko yau ai ba shi bane aiki so ake ka karanta kai ta dabburin dabburin ayoyin alqur'ani duk wanda ya waye gari ya gaskiya tar da kansa yana wata ibada mai girma to ya gode ma Allah Allah ya so shi da alkhairi shi yasan ya sahabbai Allah ya tattara musu hanyoyin alkhairi diwa saboda akwai su da yawaita ibada annabi yake kewaya cikin dare yana yana yawo yana yawo sai manzon Allah ya bi gidan Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda manzon Allah ya je yana karanta Qur'ani sai manzon Allah ya tsaya yin natsu sai da aka zo da safe ka sai manzon Allah ya ce wa ba Musa ke na leka ta gidanka na ji ka kana karanta Qur'ani ce laqad utita mizmani mazamir ali Dawud Allah ya baka sauti da dadin karatu yadda aka baiwa annabin Allah annabi Dawud yace ai manzo Allah ban san kana nan ba ai da na ƙara tilawa na ƙara tilawa suna da wannan kokarin Abubakar Siddiq da Allah ka zanta su wayta imunu ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira sasta inna ma nut'imukum liwajhi Allah su duk abinda ake dan neman yardan Allah ne ake Allah subhanahu wataala kire da mu ayati famastujlibat ni'mullahi wastudifa niqmuhu bimithli ta'atihi wat taqarrub ilayhi dan annabi adam Allah bai taba jayo masa ba tun kudo masa wata ni'ima sannan kuma a tun kude masa wata azaba fiye da mutun ya rungumi ya rungumi yiwa Allah da'a da neman yardan Allah subhanahu wataala wal ihsan ila khalqihi da kuma kyautatawa bayin Allah subhanahu wataala kyautatawa bayin Allah na sa Allah ya dan annabi adam ga hadisi ingantacce wata mata karuwa ta shiga aljanna karuwa ta shiga ba ta da sana'a ta wuce karuwanci amma manzala ce ta shiga aljanna dalili saboda ta biyo daga kare a a gehen rijiya yana yana yana yana lasar kasar riji bakin rijiyar ma'ana yana jinkish ruwa ta hida ta ta takalminta kohotan takalminta ta shiga cikin rijiyar ta dauko masa wanta ba sa ya sha dalilin wannan abun Allah ya sanya ta aljanna dalilin wannan kawai ta shayar da kare kai dabba fa ba mutum ba dabba ba mutum ba da wannan dalilin Allah ya bata aljanna ga matar da kuma manzon Allah ya ce ta shiga jahannama dalilin mage musa musa saboda musa ta tsare musa bata bata abinci ba har ta mutu Allah ya gota da ita da wanda zai zai da aji dan annabi anin kana kuntata masa kana walakantar da shi kana ganin sa ba kowa ba bai da wata kima daraja sai wanda kake gadin ba kowa bane a wajen Allah shine wani abu haka ne ko wanda kake ganin ba kowa bane a rayuwa sai zamantu a wajen Allah shine shine wani abu Allah subhanahu wataala ya datar da mu malace wa qad rattaba rattaba subhanahu wataala subhanahu al-husul husul al-khairat fi ad-dunya wal-akhirah wa husul ash-shurur fi ad-dunya wal-akhirah fi kitabihi al-a'mal Allah subhanahu wataala ya gina samun al-kharrai a cikin wannan rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta ta lahira da kuma samun waton ya gina samun sharri a duniya da alkiyama a cikin littafin a cewa aiki ke jaye wannan ma'ana ayyukan mutum shi ke sa ya samu alkhairi ko ya samu sharri yin aiki Allah ya bayyana a Qur'ani cewa aikinka an gina samun alkhairi da samun mi da yin aikinka yin aikinka shi ke sa ka samu ka samu alkhairi a rayuwa haka yin aikinka shi ke sa mutum ya samu shari a rayuwa yanzu duk wanda ya shiga aljanna ganin daman Allah ne tare da aikin da ya aikata nagartattu a duniya duk wanda shiga wuta mummunan aikinsa shine kasa wuta ina fatar ku fahimta kamar da kasancewa samun dan da baya yiwa dole sai mutum yayi aure ya kusanci iyalinsa ko haka samun alkhairi a rayuwa dole sai kai aiki idan ka san ba ta yiwa ka zauna ɗakin matarka ka ce kuɗi su zo baka yi to ka tai kasuwa ba to haka shi ma alkhairin baya samuwa sai kai aiki idan kai aiki zaka samu idan mutun yayi aiki na alkhairi sai sai sai alkhairin ya zo masa idan mutun ya ga da sharrin kuma wato sai sharri ya ya amku a kansa ina fatar mun fahimta sharri yana jayo sabon Allah yana jayo sharri a rayuwa Allah ya kare mu yawaita sabon Allah yana kawo sharri a rayuwar dan annabi Adam idan mutun ya zamanto mai yawaita sabo ko to baya rabuwa da ganin da ganin musibu larawa suke cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so to zai hadu da abin da baya baya so a rayuwa to duniya da alkiyama alkhairanta gaba daya sun tattara ne akan aiki idan kana son ka samu duniya sai ka yi sai ka yi aiki idan kana son ka samu lahira sai ka yi sai kai aiki sannan kuma haka shi kansa sharri yana zo wa dan annabi adam ne ta dalilin abin da yake aikatawa ina ba da mun fahimta yanzu misali misali duk wanda ka zo ka gaska ka tarar da shi a prison civil gidan kwaso ko kan manzo a kai shi na'am kan banza na sa kai mutum aikin da ya aikata ne ya cancanci a kai sa wannan wannan wurin ko yanzu duk wanda aka yi wa bulala 100 sai yin zina kawai kan banza za a yi bulala 100 yin zina shike jayo a mutum bulala bulala 100 ashe kaga aikin dan annabi adam alkhairi ko sharri to shine ke tabbatar da shi idan ka zamanto mai yawata alkhairi zaka dinga ganin alkhairi a rayuwarka idan ka zama to kana aikata sharri to kuma ka dinga haduwa da sharri ne sai ka hadu da Allah subhanahu wataala Allah ka taimake mu akan yin aikata ayyuka na na alkhairi mala yake cewa tartibul jazai ala sharti Allah subhanahu wataala ya jeranta ya gina sakamako akan sharadi in kai kaza ga hukun abin da zaka samu ko idan mutun yayi kaza ga abin da zai samu duka an riga an yi an yi bayani in mutun yayi imani da Allah to ga abin da zai zai samu ko ba haka Allah ce ba mana amila salihan min zakarin aw unsa satami wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yayi imani da Allah a cikin maza da mata yana kuma mai imani yayi aiki nagari kuma yana mai imani ga Allah Allah ce mu kuma su Allah zamu rayar da shi rayuwa nagartacciya jama'a haka ne ko ba haka bane idan kai zamanto mai imani cikakken imani wa Allah kuma ka biye wa imanin da Allah da ayyuka nagartatu to sai Allah subhanahu wataala ya rayar da kai rayuwa mai dadi sai ga abinda Allah ya baka na duniya ka wadatu da abinda Allah ya baka baka bukatar komai daga kowa ga Allah kake da bukata kuma sai a ganka ma a ganka ana ganin ka kawai kai baka da amma ana ganin ka me me shi hayatan tayyiba kenan amma idan mutun ya kauda kai game da Allah subhanahu wataala Allah ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauda kai game da ambato na Allah ce yana da rayuwa ta kunci sai gashi ya tara dukiya da duniyar gaba ɗaya amma babu natsuwa tare da shi wai ku gusa akwai mai kudin da wallahi kwanan da yake yi a wuni gaba ɗaya yau ta yi kwanan awa uku gaba ɗaya tashi akwai wanda gaba ɗaya kwanansa bai wuce awa uku Allah ya bashi duniya duk abin da yake da shi ake ba dan annabi Adam Allah ya bashi ga manya manyan manyan gidaje ya gina habbe san adadin su ba ga jibgajigan motoci ga kudi a banki ga kudi a gida amma in yazo barci kwanciya kakin ya kwanta barcin ma baya duka sai ya sha kwaya sai an yi allura kwana yake kwana akwai wanda shi yanzu shi da kai ne ke maka saita ya kwanta in ya kwanta kuma kawai can bayan awa ɗaya biyu kaga ya ya zabura kuma zabura ba dan yake ya mulal bane fa cikin barga cikin bargaba yake da tsoro da Allah wannan akwai natsuwa a ciki amma ka dibi wanda ya rike Allah subhanahu wataala sai kawai ya zo kamar wasa ya kwanta yayi barcin sa ya natsu cikin lafi cikin normal sai sa wani bawon Allah yake cewa da masu mulki sun san irin jin dadin da muke da shi a rayuwa to saboda tsabar zalunci da su yi kokarin su amshi wannan abu ka zo gidanka baka fargaba wani shiriro maka gida ya danya amma yanzu duk wani mai kudin da ya tara kun cika wace miliyan 100 to tunanin yake in ya kwanta za a iya duro masa a taushe sa akai ko ba gaba ne na'am ba gaba ne amma gai ba kai kai kwanan ka normal hada mai shari hada mabalki ko kaga kakanan ka je dubai ka yi saudi a kana talabbaik Allahumma labbaik da gara ga sai a shekara ba ta kake ci kwance sai zawo nake cewa sa'adati fi sadri yace jin dadi na yana a zuciyata ba wanda ya sai kwace min wannan abun to idan Allah subhanahu wataala shi Allah ya jeranta ya gina ayyuka akan sharuda in kai kaza ga abin da zaka samu duk wanda yake kaza ga abin da zai samu na na rayuwa da haka idan kai imani da Allah ka aikata nagartaccen aiki sai Allah ya rayar da kai rayuwa nagartacciya sai ka ta jin dadin ka a rayuwa abinda Allah ya baka ka wadata kuma baka damuwa da kowa kuma duk abinda ake kai kawai abin rayuwarka dai Allah ya tsare ka amma wanda ya kuma ya juye daga abin nasa rayuwarsa ta zamanto aikin sharri ne to kuma sai Allah ya sanya masa ya sanya masa kunci sai kaga gashi nan kina cikin wadata amma kuma firgici shiki firgici shiki kamar an fike kaza kawai bai da bai da natsuwa kamar an tsoma kaza cikin ruwan zai babu ta natsuwa ta da shi kaga shi birja birja kuma amma ya tara ya ga tunga shine wai kace yanzu wannan shine wani babu natsuwa dalilin kuma an yi kauda kai game da mi ambatan Allah subhanahu wataala malai yake cewa wal ma'lul ala al illa sannan kuma an sanya al ma'lul akan illar abu ma'lul shine dalilin abu illar abu cike kawo kaza yanzu misali shakar shakar kura yana jayo mi yana jayo mura ko kaga idan ka kuskura ka shaka kura to in ba Allah ya tsare ka ba sai ka yi kaga wannan al-ma'lul kenan ita mumurar tana zuwa ta dalilin mi ta kura ko kuma ka sha ruwan sai ko kuma ka sha fanka sai maka yawa kamar da ka san yawan atishewa yana zuwa in ka shiga wallahi ɗan tanka haka suka ta atishewa an samu al-ma'lul sai illa ta zo illa ce ta zo sai samu ma'lul idan aka samu illa sai a samu al-ma'lul idan illar abun ta zo sai a samu al-ma'lul wal musabbab ala sababi haka kuma idan aka samu sababi to sai musabbab ya zo idan aka samu yanzu misali da ganganci ne ka zo istauka huce ko daga cikin sabon yawaita accident shine mi huce wannan abun farun da aka sa naka tsaya kaga sababin misali idan mutun ya zo a ahun da kamata ya tsaya sai ya ki tsayawa sai ya san istaf in aka buge shi wa ya jayo kaga sab dalilin rishin tsayawarsa a wannan wurin da aka ce ya tsaya shine sababin kawo masa kawo masa accident kina badar mu fahimta wannan shine al musabba al sabab wa hadha fil qur'ani yazidu ala alf mawdi malaci irin wannan karatun cewa in kai kaza zaka samu kaza ko kaza zai biyo baya a cikin alqur'ani sun yi wuri dubu da Allah ya zance su a cikin miftahu daru sada yake cewa da a ce wuri 100 ne haka da zamu iya zuwa muku su baki daya amma yace wuri dubu da suke bayanin cewa in kai kaza zaka samu zaka samu kaza akwai lokacin wannan jabir mata dai nan jayyid to anan ya kamata mu kwana kenan ko eh in Allah subhanahu wataala ya kaddara wani sati sai mu dora akan malam zai ka mana misallai ta cewa yin kaza shike sa mutun ya samu kaza idan muka kawo misallai ko eh yadda muka kawo misallai yanzu misali eh daga cikin abinda yawaita haifar da ciwon ciki da mata in ga doka yawancin tanka da zaki yana kawo ciwon ciki a mace da mace ciwon cin tanka da kuma shan zaki yana haifar da kaga al'illa ce ana samun illa samun ciwon ciki ne ta hanyar mi ta hanyar ta yi amfani shi daga san zafi yana shiga mutum ne ta rashin yawan cin abinci ko illa ce ai rashin cin abinci illa ce kuma naqas ne da mutum a ce mutum bai cin abinci naqas ne tare da shi ba ba kamala bace amma ga Allah subhanahu wataala sifatul kamal ce shi baya buƙatar abinci amma ga dan annabi adam naqasu ne yaga ce wani bai cin abinci ai yanzu idan mutum kaga bai ma cin abu sai dinga neman masu maganin zahi saboda akwai illa tare da shi yanzu yana neman ya magance wannan illar ko yana busan ya samu ya samu afeti ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu malami zai kawo mana misalai tunda ya ce sun fi sun fi huri dubu a hurare da Allah ya bayar cewa in kai kaza zaka samu kaza in kai kaza zaka samu kaza in kai kaza zaka samu kaza to kuma wani safi in Allah ya yarda zamu dora akan wannan zancen da malam yayi abinda mun ka faɗa daidai da mutu gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu ladasa kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin sa da yayi mana masu girma babban ni'ima da Allah ya mana wanda ba ma iya ba abun nan kinta shine kasancewar musulmi kuma kai musulmin ma ahlus sunna kuma daliban daliban ilimi ba wani alkhairi da wuce a rayuwa da za ka tsinci kanka fagen karatu idan ka sawo kanka a fagen da ake karatu to ka gode wa Allah subhanahu wataala a lokacin da tsararka abokananka suna ta suna shan holiya ana san ana rayuwa da ba ta da tabbaci mutuwan nan ko yau ko gobe to kai kuma kawaye gari kanka kana zuwa karatu to wallahi ka wa Allah godiya kuma ka taya su su da addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh